bukata su bata biya ba su sun so wannan hadaka da an kai wannan hadada da an kai a kumyatar da annabi Musa saboda su da tunaninsu annabi Musa ya zo ne da sihiri su kuwa san mu'jiza bace ɗan sihirin da sun ka ga lalle wannan al'amarin ba sihiri bane annabi Musa ba sihiri zo da shi ba wannan mu'jiza ce daga Allah saboda su ‘yan sihiri ne wannan abu ya sha ƙarya hankalinsu, wannan ba su taɓa ganin irin wannan al'amari ba, shi yasa sun tabbatar da wannan ba sihiri ba ne, kuma sai Allah tusa imani cikin zuciyoyinsu. Allah ya ce, wa ulkiyar saharatu sajidin, ‘yan sihirin gaba ɗaya sun kawar suna masu sujada, ga abin da masu ke faɗa, ƙalu sun ce, amanna bi rabbil alamin, lalle mu yi imani da Ubangiji halitta. To, Fir'auna ya zai shi ne, yana jin daɗi sun ce a rabbi Musa wa Harun, Ubangijin Musa da Haruna, ba Fir'aunu ba. To, Fir'aunu ba makawa ya san da ta lalace, tunda kakin a tuho sihirin, kakin a tuho wannan muƙabalar, ‘yan gari suna ikirarin cewa la'allana na tabi'u saharata ‘yan kanu, mul ghalibu. in sihiri in su sun kai rinjaye su zamu biya to in Musa ya rinjaye shi mawa za a bi shi to fir'aun ya sauko tashi ta kare shi yasa yana son ya yi wata dubara domin ya tada hankalin su shi yasa sai ga ba abin da ya dace sai shi musu barazana to shine inda mun ka tsaya ko Allah ya ce qala fir'aunu amantum bihi قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
to kun san kullum mutum halakakke shedan yana ƙara mai ƙarhi in ƙwaƙwalwa ta yanzu ba ta kawo komi na tunani shedan sai ya tunatar da shi akwai kaza kaza kamata ka yi domin mai sha mutane cikin ɓanna cikin halaka. Yanzu ka irin wannan al'amari da ya faru ba makawa, abin nan fir'aunu hankalin shi zai tashi, zai ruɗe, ko ba haka ba, amma hadda sai ya sibati ya kamu tabbatuwa na hagga hayyadar kamata shi bi, dole hankulla al'umma su komo gare shi. Da shi yasa kai tsaye Allah ya karantar da mu, ƙala fir'aunu sai fir'aunu ya faɗa ga su ‘yan sihirin wanda sun ka tuba, ya ce, Amantun bihi, yanzu za ku yi imani da annabi Musa, za ku yi imani da Musa, ƙabla an azana lakun tun gabanin yi muku izini, wai imani masu ya izini. tun gabanin yi muku izini sai ku yi imani da shi, wake, ya ce, to lalle, inna haza da makarun, wannan wani makirci ne. wata ƙullalla ce, makartumu wadda kuka ƙulla ta fil Madina, nan cikin gari, daman tun gabanin ku zaka wannan hili, an karantar da ni an kamin labarin cewa annabi Musa ashe shi ne malaminku. Inna hula kabirukum Allah zai allama kuma sihira, an kamin labarin shi ne shugabanku, malaminku wanda koya muku wannan, ko azaba mu da labari ko, kagan sai mutane sai su yi, ce kwai, ko ashe hangana ashe abin kamar wasu kwaikwayo ne ma kaga yakinin su na imanin su da suke suke so su da annabi Musa kaga kamar an kore musu wannan ko ashe abin ma shiri ne hai so zama da gaske ne kenan shi yasa yanzu sai sun ka ƙara sauraron Fir'aunu lalle ko tunda mai gida gano balansu sun shiga uku shi yasa ya ce to fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani tunda ku fir'auna ce da sunu za ku sani ka san ku ta lalace eh eh shine makartumu fil madina mun karanta ai ko wanda kun ka shirya shi fil madina ma tun gabanin ku tun cikin gari kenan shine yake nihi yace to fa sawfa ta'lamu da sunu za ku sani kaga eh afwan to litukhriju minha ahlaha domin ku fitar da mutanen gari daga garin su to mun gane to kaga duk wanda an kace za ana so a hisa da gari ne a kasan ko wanda zai hisa ko sai ya doki mataki garshi ba zai kaunace shi ba ko ba haka ba to shi yasa kai tsaye sai fir'aun ya fitar da kauna annabi Musa daga cikin zuciyoyinsu kuma sai karanta da su daman shiri ne annabi Musa da wannan yan sihiri dan haka ko yanzu tunda yace za su sani lalle ko mai gida zai dauki matakai akan su sai sun kashe kunne suna sarwan fir'aun wani mataki ne zai dauka akan su tunda ya gano su to shine yace law qatti anna aydiyakum wallahi zai yayyanke hannayenku eh law qatti anna aydiyakum zan ciccire hannayenku wa arjulakum da tinanku min khilafi akan sabani ma'ana kowane za a ciccire mai hannayen hagu da cinan dama ko ne za a ci ɗebe hannun hagu da ƙafar dama shine min khilafi akan sabani ko kuwa ɗebe abin nan hannun dama da ƙafar hagu ko a ɗebe hannun hagu da ƙafar dama akan da ya sabani yace zai musu wannan eh yace thumma la usallibannakum ajma'in sannan in rataye ku in tsire ku gaba daya wai bayan an ciccire wannan cine ha to ka san yanzu ba mamaki an ka sare mutu hannu da kafa ba zai mutu ba to amma sai a tsire shi yanda ake ma tare ni sai a rataye shi a tsire shi sai sai a bar shi da rana sai lokacin da ya mutu to yace haka zai musu to wannan fa barazana ce da ya kawar da hankali yan kallona saboda bai Allah ya karantar da cewa lan yasilu ilayka ko ilaykuma ba za su samu iko akan ku ba kai Musa da duk wanda sun gabe ka shi yasa Fir'aun bai samu yi wannan ba daman barazana ce yayi dai yemi dai ya kawar da hankulan mutane to amma saboda sun yi sihirin da gaske ne su suke yi imanin da sun kai da Allah da sun ce za su bi Annabi Musa imanin gaske ne ba na wasa ba shi yasa Fir'aun na musu wannan barazana ba su kariya ba sai sun ce da shi mi قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
to suna ji wannan zance na fir'aunu wannan barazana da yake musu qalu sai sun ce mai ai ba matsala inna ila rabbina munqalibun dama mu zuwa ga ubangiji za a juyar da mu ai duk bare da zaman za mu mutu mu haɗu da ubangiji sai ba ma abin ba matsala yi kan mutum ne ya hau tudu yana son shi gangare sai ka tura shi ba ka taimaka mai ba daman gangarewa ne zai shi tumiya so zuwa ga ubangiji za a juya mu eh za mu mutu mu haɗu da shi dan ka ce zaka kashe mu ni an matsala eh shi yasa wani sun ce mai la dair ba matsala eh ba matsala har ma sun ce mai faqad ma anta qadi duk abin da ka hukumta fir'auna ka hukumta inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya duk hukuncin ka ba kirayo duniya ne kawai sai mi kuma haka ne duk mai mulki wanda iya samu iko akan mutum yake walakantar da shi ko shi mai azaba nau'i daban-daban ƙarshen dai azaba shine shi kashe ka iya kashe ka yanzu ka zan kaya gare shi yana mun fahimta yanzu maraba ɗaya yake nema gare ka to sai me kuma to kuma mutuwa dama sai ayi ta haka ne to mutum ya mutu kan sar'i balle akan imani gani mallam ya mutu fi sayf mata bi ghairihi duk wanda mu ya mutu ba a cikin hayya Allah sai ya mutu wata hayya wadda ba ta Allah ba in ba ka mutu karshen ino takobi ba ma'ana karshen hayya Allah ya ce in karshen ino takobi ko ba bangaren yaki ba in ba ka mutu ba cikin bauta ga Allah in ba ka mutu ba a cikin hayya Allah mata bi ghairi sai ka mutu wata hayya la mahala ba makwa sai mutu ya mutu to shi yasa kullu ake son bawa ya rike ibada ga Allah wa abudu rabbaka hatta ya ta kal yaqin rike kankan sai mutuwa ta zo maka mun gani hadisin da annabi ya ce duk wanda ya mutu cikin hayya Allah ba wurin jihari ba ko cikin hayya Allah ka mutu ma'ana cikin bangaren abin da shi karantar da al'umma ko wa'azantar da al'umma ko ziyara al'umma ko duk wani abu na alkhairi inda ya hakka mutu cikin sa annabi ya ce matsayin ka shahidi wurin Allah ashe hayya Allah yawa gare ta ka dawoma a cikin bauta ga Allah duk inda ka mutu inda cikin hayya Allah ne ka tayi zuwa ga ayya abin na aikin Allah to ka mutu shahidi da mu mutu sai ayyata da gani to ashe mu mai da hankali da ibada ga Allah Allah ka sa mu iya to shi ne sun ka ce inna ila rabbina munqalibun kuma ka sani sun ka ce mu fir'aunu wa ma tanqimu minna ba komi bane yasa kuke kyaman mu kuke mana ta'annuti kuke mana barazana azaba ko kuke azabtar da mu illa an amanna bi ayati rabbina face imanin mu ne da ayoyin ubangiji dan mu yi imani ne da ayoyin ubangiji amma bayan wannan mi mun kai muku babu komi wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komi ne sake musu azaba dan su yi imani ne da Allah mabuwaye me wanda ya cancanci a gode mishi to shine su ma nan sun ka fada gare shi to kuma da zaka kashe mu bismillah fir'aunu sai sun daga hannuwa yanzu su abinda suke fata ga Allah ya ba su hankuri hankuri suke nema ga Allah da yanzu sun san fir'aunu da yace zai kashe su in ma ya samu iko akan shi mi ya kashe su sun ce kuma ba dan komai bane za kashe mu illa an amanna bi ayati rabbina lamma sha'atna imanin mu ne da ayoyin ubangiji lokacin da sun ga zo mana to kashe mu in ka kashe mu ka ci hayya Allah ne yanzu su abin da suke so ga Allah guda ne ya ba su hankuri ya ba su hankuri kuma wannan shine abin da dace ga duk mai imani wallahi duk aikin da kake yi na alkhairi ka roki Allah ya baka hankuri na ka tabbatu a cikin hayya Allah mutuwa ta zo maka duk zahin mutuwa duk wahalhalu wanda kake haduwa cikin hayya Allah ba za ka bar aiki Allah ba har mutuwa ta iske ka a ciki yanzu gashi in ma fir'auna zai kashe su su abinda suke roko ga Allah shine sun ka daga hannuwa sun ce rabbana ya ubangiji mu Allah afrig alaina sabaran Allah ka zubo hankuri gare mu kama lalo muna hankuri ko da gunduwa gunduwa fir'auna dai zashi da mu mu tabbatu wa tawaffana muslimina ka karbi rayuwar mu muna musulmi muke so kaji ɗan sihirin ha na zamanin annabi Musa sun ce wa tawaffana kaga wannan shi ke ƙara karantar da mu ashe dukkanin al'umma wanda Allah ya halitta wanda Allah turo wa manzanni tun daga su manzannin har al'ummar sun kai imani da su musulmi ne musulmi ne dukkanin su musulmi ne za mu gan cikin suratu abin nan Yunus annabin harko annabi abin nan Nuhu alaihi salam da Allah ya tura shi zuwa ga al'ummarsa ƙarshe dai abin da karatar su ya ce fa in tawallaitum fa ma sa'altukum min ajrin in ajri illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimina annabi nuhu da kanshi yace wa umirtu an akuna ay min umarni ni annabi nuhu in kasance cikin musulmi aya ta 72 annabi Allah annabi nuhu annabin harko musulmi ne annabi ibrahim yace rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka kaga duk musulmi ne a gani annabi Musa zamu gani ya faɗa ga mutanen sa yace ya qaumi in kuntum amantum billahi fa ala allahi fatawakkalu in kuntum muslimin annabi Sulaiman da ya tura wasiqa zuwa ga Bilqis yace Allah ta'alu alayya wa atuni duk musulmi ne ashe kirista suna ne na damakai ne shi musulmi ne kirista ainihi haka mutanen annabi isa sun ka ce washhad bi annana muslimu ka shaida isa mu musulmi ne yahudawa ma ga su wanda sun ga zamu da annabi musa ɗan sihirin ma da kansu wanda sun ka tuba ga sun ce wa tawaffana muslimin ashe duk wanda ya zo da wani addini wanda ba na musulunci ba aikin banza ne shi yasa Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati kuma ce inna dina inda Allahi al'islam musulunci musulunci. Allah kashe mu akan wannan musulunci. To, yanzu haka shi kar ku manta, Fir'aun ya musu barazana ko ba haka ba, kuma ya ga lalle mutane waɗanga wazancan tsoro ba ne, duk abin da za shi shi yi, to damun barazana ce yi, kuma Allah bai ba shi iko ba na ya kai a kansu. To, yanzu kaga, ƙurar talafa, kowa ya wace ko ba haka ba kuma kar ku manta dama al'adar mutane tun na je har na yau al'ada guda ce in wani abu ya faru to inda kaga gungu gungu na mutane tattaunawa ne ake kawo wannan al'amari ba shi yanzu fir'aun shi na ganin yayi wannan barazana mutane hankalinsu zai komo zuwa gare shi ashe ta bucce bai sani ba ina mutane su tattauna ka san mutane da hankalinsu ce kai bari ka bari mai gidan na ya barazana na amma mutanen nan ko wallahi kan gaske suna suke kuma su da kansu san ba sirri bane wannan bawa Allah da kaga ne ka san ba magadaci bane wallahi annabi ne na Allah ko da ajewa mutane ma ana ana ta hira imani yana ta shiga zuciyoyin mutane to ashe fir'auna wannan maye mayen nasa kamar rahoto ne suke ɗauko mishi shi yasa sun kai taro na gaugawa zuwa ga fir'auna sun ka faɗa gare shi sun ka ce mishi وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك mm.
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم Mm.
وإنا فوقهم قاهرون
Allahu akbar kun ga kamar bayanin mu na ɗazu kullun tsakanin gaskiya da ƙarya gwagwarmaya ne ake yi yanzu ga gaskiya ta fara aiki mutane su ta imani da annabi Musa ko da an ga jama'a mayya mayya daga cikin mutanen Fir'aunu shine Allah ya ce wa qala al mala'u sai mayya mayya sun ka faɗa min qaumihi daga cikin mutanen Fir'aunu min min qaumi fir'aun daga cikin mutanen fir'aunu mayya mayya daga cikin su sun ce ma fir'aun yanzu atazaru Musa ran kai dade yanzu ka kyale Musa wa qaumahu da mutanansa li yufsidu fil ard domin su ci gaba da banna a cikin ƙasa ma'ana wai bannan da suke nihi su ta musuluntar da mutane baka da labari mutane suna ta imani wai imani shine banna yanzu haka zaka barin su da mutanansa har sun samu dama ta su ci gaba da karantar da mutane wannan aqidar tasu mutane na ta imani wa yadharaka sai su barka wa alihataka da abin bautarka in mun dauki wannan abin nan wannan kira'a dan za mu gani kira'a bi ne to nan da sun ka ce wa yadharaka wa alihataka haka zaka barin su haka zaka sa musu ido su barka da allolinka kenan fir'aun na da wani abin bauta amsa shi ne bayanin abdullahi da abbas ya ce fir'aunu inda ya kai sakare hassani ya gare saboda kyawanta sai shina bautatta kuma yana yin umarni ga mutane wasu bauta mata amma tare da cewa ita wannan saniya shine allanta kuma shine wa allolinsu shine allansu su imamu suddi sun ci a bantin ma saniyar wata kurwa gare shi irin wani abu na kirista yana da irin wannan abin nan wanda yake ratayawa ga wayansa to shi ma saboda yana burga shi sai yana bauta mai yanda kaga irin tunani na wasu al'umma yanzu da wani abu ya burga mutum ya san Allah shi kamar yanda inda ake da sauran kasashe duk abin da ya burga ka hawa shikenan ka bi sai Allah ka bauta mai to haka shi ma fir'auna wannan kurwan ta burga shi yana bauta mata to kuma sai yana ce wa mutane kun ga wannan kurwar Allah ku ne amma ku sani ana rabbukumul a'la da ku da shi wannan abin da nake bauta ni na dai Allah babba ana rabbukumul a'la da shi yasa na sun ce wa yadharaka wa alihataka su barka su bar allolinka to kuma har yanzu abla da abbas da abla dan mas'ud suna karantawa wa yadharaka wa ilahatika su barka su bar allantaka ka ma'ana kenan wa yadharaka wa ibadatika su barka su bar bautarka mun dauki wannan kira kenan fir'aunu abin bauta ne suna bauta mishi to haka zaka barin Musa da mutanansa suna ta banna a cikin ƙasa ma'ana suna ta musulmantar da mutane sai su barka su bar bautarka haka za haka za abin nan ran kai dade kun za an je ba a shu- ba a mugun sarki sai mugun buhari shi ka san mugun buhari ko ƙarya sarki hudu ya ce ƙwarai kamar kisa da ake ba su wai sarki yana zamne yana ta shan inuwa sai wata tsuntsuwa ta biyu sai ta yi kuka sai kiri suna wata tsuntsuwa ina gan cewa na yalla sh- shamuwa ta kuma na sai hankaka ta biyo dama irin kuka hankaka na ta yi sai hankaka ta biyo ta yi kuka nata sai an gano lalle ga hankaka nan sai wada sun ce kina nan shamuwarki eh baki koma hankaka tunda sarki ya ce wai da tunda sarki ya ce keta keta eh duk yadda kin gaba ki canzawa kake ne ita magana sarki wahayi ce eh magana sarki wahayi ko da ba daidai ya hodi wace gaskiya ne gaskiya ne Allah sawaga to shi yanzu kaga sun hargitsa fir'auna ko ba haka ba yanzu suka fir'auna dole ya dauki mataki su ko ba su san fir'auna ha nan da yake ya gaji saboda duk matakan da zai doka ya sa akwai matsala shi yasa shi ma sai yanzu ya dan kulla ya musu barazana tare da cewa kuma aikin banza ne ba abin da ya yi shi yasa sai ya ce musu sanu qattilu abana'ahum kaji kuma shi dai barazana ya kashe dai kashewa kashewa sanu qattilu abana'ahum ke da kenan in mun lura da wannan nassi an tsayar da kashe diyansu mun fahimta tunda dama abin da yake shi ma tsoro Musa ne ya bayyana to yanzu kashe diya da za a yi ai wahala ce kuma kenan yanzu an bar kashewa shi yasa yanzu sai ce tsohon aikin nan za a tashe shi kenan tun yanzu har samun eh, sho abin nan mulki in sun ka yawaita kuma matsala ce shi yasa yanzu mi za a yi sanu qattilu abana'ahum kenan zamu ci gaba zamu komo mu rika karkashe diyan su maza wa nastahyi nisa'ahum diyan su mata sai mu bar su mu raya su mana mu kyale su da ransu saboda mu samu wanda za su tayi mana aiki yace kuma ku kwantar da hankalinku wa, wa inna fawqahum qahiruna ai mu gare su masu rinjaye ne ba abin da sun ka iya ku bar su saboda yace innahum la shirzumatun qalilun su ya tawaga ce kadan ne fa eh wa innahu lana la ghaizun ta da wannan suna bakanta mana da ku bar su ba su sani bane wa inna la jami'un hadirun dukkanin mu an shirye muke ba su iyawa da mu kaga sai ya abin gansu ya dan karfafa su kenan su kwantar da hankalinsu ta yansu Allah ya sauka to sai Allah ya ce mi قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا Allahu akbar إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده Mm.
والعاقبة للمتقين to wallahi wannan labari yana zo wa annabi Musa alayhi salam saboda kun ga yanzu labari tsakanin wurin Fir'aun da wurin annabi Musa sai ya kai kawo an zaka kuma an ba la- annabi Musa labarin kuma ga shirin su Fir'aun tunda lalle mutane sun kai imani to wa Fir'aun ya shirya mutanansa sun karfafe shi dole irin azaba da suke muku da wannan azaba za ta komo kuma kun sai wannan lokaci ne hatta matar shi shi fir'aunu asiya wannan lokaci da ta yi imani saboda komai ya bayyana na babu zantan boyo ita ma ta bayyanar da imaninta da annabi Musa alaihi salam zanta a boye inda ana boyewa zuwa bai boyewa kun san da mai imani haka yake Allah duk inda ka so boye shi malam duk inda ka so boye shi bai boyewa inda ka san turare ne turare in ka huso su duk inda ba ka so wani ya ji kamshi ne sai ya kam- ya ji shi to haka ne imani yake wallahi bai boyowa bai boyowa Abu Zar al-Ghifari lokacin da yazo Makka wurin annabiyan musulunta annabi yace to Abu Zar al-Ghifari ka koma Ghifar ka koma garinku har lokacin da mun kai karhi sai ka taho yanzu ba mu da karhi kai Abu Zar al-Ghifari har ya yarda saboda annabi yace an yi karhin mu yanzu kadiba kahiriyan da suke azabtar da mu kuma mutaransu yana na bakin ɗakin ƙabawa bakin safa da marwa kai sai na gami an na boyo kamar yaya da wallahi ya zo annabiyar labari ya zo bakin ɗakin ƙaba zai bayyana da da'awa imani malam ya ji ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-qur'an yana da da'awa ko da an jima hankali ya tashi sun ka zaka sun ka kama dubita ta suna dubita ta yi sai da wani ɗaya daga cikin su ya ce kun san mutunan ina ne mutunan gifara ne har da kuke biya in sun ji ku yi wa mutunan su illa mi kuke tunani ku bar shi an ga kyale shi wallahi ya ƙara imani malan bai koyuwa kisa ta hasiya mata fir'aunu ba ta koyi imani ba fir'aunu da ya gano cewa ashe zamnana take da shi ashe wajen Musa ce sai ya sa mutanen shi a daure ta cikin zahir rana a ɗauko ruwa masu tsananin zafi ai mata azaba da rashin imani mata shawa yasa aka daure ta ana ta mata azaba daban-daban amma ita ko addu'a kawai take yi addu'a kawai take yi tace rabbi bin li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin ana mata azaba tana addu'a annabi yace baiwa Allah tan Allah bai karbi rayuwarta ba sai da an gwada mata gidanta gida aljanna ka ta baran gida sai an ga tana dariya fir'auna hankali ya tashi yana sai dai mutane sai ce a atajabi na hazil majanuna yu'adhibuha wa hiya tadhaku ba kuma mamaki wannan mahaukaciya ya ana mata azaba tana dariya ya rude wai ana mutu azaba shi na dariya annabi ce ta go ta ga gidan da Allah ya mata ne cikin aljanna Allah har ya gina mata gida la hawla wala quwwata illa billah imani malan wallahi mu imani da Allah to shi yanzu annabi Musa ya ji wannan barazana ta Fir'aunu kuma ya san Fir'aunu yana iya haka to yanzu me ya dace da annabi Musa ya zama na gauga da al'ummarsa ko ba haka ba wanda sun kai imani da shi to shi sai yana karantar da su Allah ya ce wa qala Musa li qaumihi sai annan Musa faɗa ga mutanansa qala Musa li qaumihi annan Musa faɗa ga mutanansa yace ista'inu billahi ku nemi taimako Allah ku nemi taimako Allah nan da yace ista'inu billahi ku nemi taimako Allah yana nuhi abin da yake nuhi ku nemi taimakon Allah ya kare ku daga sharrin fir'aunu da mutanansa shine ista'inu billahi kuma jumla ta gaba wasbiru ku yi hankuri ma'ana kuma ku yi hankuri da hukumta kuma cewa ubangiji duk abinda Allah hukumta mu ku yi hankuri to wannan abubuwa kan da su sune ake samun cin nasara gare su duk wanda ya hankuri da ibada ga Allah da abinda ubangiji hukumta mai zai samu cin nasara duk wanda ya nemi Allah daga sharrin makiyi Allah zai bashi cin nasara da shi sai karantar da su wannan abuwa guda biyu ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ya kare ku daga sharrin fir'auna da mutanansa kuma ku yi hankuri da bauta ga ubangiji yace ku sani innal arda lillah kasa ta Allah ce Allah kasa ta Allah ce yace ku sani yurisuha man yasha'u min ibadihi Allah yana gadar da kasa tai ga wanda ya so cikin bayansa la ilaha illallah ai wannan ya kamata mu kanmu mu ƙara tabbatar da haka ku diba Niger tana ga hannun ba su mu kai sai Allah ya mayar da ita gawa ba mamaki nan daga wata komo garan ko ta komo da Malam Muhammad shi da ya taba lakwal sai gun shina Nigerian Nigerian to me abin mamaki a lokacin na da'awa zaki tafsir na ya kuma yi nefale ko ba haka ba to innal adalillahi yurza mai sha'u min ibadihi kasa da ta Allah ta yana gada ita da wanda yake so ba mu mamaki bane ba mamaki ko ba mu nan cikin akwai president zamani eh muna sa rai insha Allah to shine Allah ya ce innal arda lillahi kasa ta Allah ce yurithuha may yasha'u min ibadi Allah yana gadar da ita da wanda yake so cikin bayonsa amma ku sani wal aqibatu lil muttaqin karshen kwarai yana ga masu jin tsoron Allah duka duniya kamar annabi Musa na karkar da su duka jagorancin duniya duk wani abu da Allah yake ba mutanen nan duniya hayaniya ce karshen dai kwarai yana ga masu jin tsoron Allah Allah ka ba mu karshe na kwarai to mi mutane sun kace قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا mm.
قال عسى ربي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض Mm.
فينظر كيف تعملون To, annabi Musa alaihissalam yana karantar da su wannan zance, ashe suna da ƙorafi, Allahu Akbar. Allah ya ce, ƙalu, sai sun ka faɗa ga annabi Musa, wannan mabiyan nasa. Sun ka ce, ya Musa ka sani, uzina min ƙablu, min ƙablu an ta'atiyana, an cutar da mu, ai muna ta'annuti, ai muna azaba daban-daban, min ƙablu an ta'atiyana tun gabanin ka zo muna. tun gabanin ka zo mana haka ake taimana wannan suna karantar da shi tun da su banu isra'ila ne kuma annabi musa ɗansu ne kenan kamar suna karantar da shi tun gabanin a ihe ku haka muke haɗuwa da wannan azaba haka muke haɗuwa da wannan ƙalubale haka ate- ake taimana azaba daban-daban min qabli an ta'atina tun gabanin ka zo mana wa min ba'di ma ji'tana haka ma gashi bayan ka zo mana ba su bari ba suna tayi kai annabi Musa sai sai ƙara musu dai ƙarfin gwiwa ala yace asara bukum tabbas ubangijinku domin asa min Allah wajib abinda Abdullah da Abbas yace in kaga asa in dai daga Allah ne tabbas ne kamar kace tabbas to shine yace asara bukum tabbas ubangijinku ko ayyuhlika aduwakum sai ya halakar da wannan makiyin naku zai halakar da shi wa yastakhlifakum fil ardi ya sayya ku ku ne mamaya a cikin ƙasa to ba haushe ce ba nan gizo ga saka ba da an kawar da wani an ɗora ka, da wasu ta an maye da ku, ba wai don ku ci gaba da holewa ba ne, ku ci gaba da aikata ma sha'a, ku da an ka maye da ku, fa yanzu da kai fata amaluna, sai Allah shi dubi ku ko wani aiki za ku yi, za ku gade irin nashi ɓannar da yake ta yi, ita za ku yi ko kuma ka za ku yi. Haka ne, kun ga wannan aya kuma tana ƙara tsoratar da mu, duk matsayin da ka gani Allah ya sabke wani ya ɗora ka ba don cika ranka babu baka ba ne, don Allah shi riba ne mi za ka yi, shi yasa kullum mu ta roƙon Allah, mu ta addu'a ga shugabanninmu, Allah ya gyara zuciyoyinsu, wallahi, in shugabanni sun ga gyaru, to alhamdulillah an samu cin nasara. Amma musiba ce ga al'umma idan sun ka haɗu da ƙalubale da jarabawa, sai ga suna lala addu'a ga shugabanninsu. babu cin nasara in sun ka lalace to wahala gare ku ne za ta komo ta yadda in sun ka gyaru nasara cin nasara samun alkhairi gare mu ne zai komo yana mun fahimta shi yasa magabata suke iranin cewa sai da shi mutum ya ce da yana da addu'a guda wadda ya sai yana da garanti idan yi ta Allah zai karba ba wanda zai ma'aikaci sai shugaba na Allah ya gyara zuciya ta ya gyaru saboda in shugaba ya gyaru al'umma sun samu cin nasara ya gani to shine annabi Musa ce idan Allah ya halakar da wannan makiyan makiyan naku to zai mayar da ku zai maye da ku a cikin wannan ƙasa domin Allah shi dubi ku me za ku aikatawa na'am
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله gaskiya ne ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce wa laqad akhazna ala fir'auna bisinin tabbas haƙiƙa mun rike fir'auna da mutanansa wannan kamar yadda muke yawan maimaitawa duk idan qur'ani ya zo da alu fulani kama ana nuhin shi da mutanansa yalla mun fahimta shi mutunan da anka ambata da kuma mutanansa to shine nan Allah ya ce wa laqad akhazna ala fir'auna bisinin tabbas haƙiƙa mun rike fir'auna da mutanansa da shekaru na fari shine sinin da shekaru na fari wa naqsin min ath-thamarat da kuma tawaya na daga ɗanyen itace sashi daga cikin malumar tafsiri sun ce sai ga shekara ta zagayo sai ga dabinnai dabino iccen dabino wanda yake ɗaya race-race sai kaga bai wuce kaga rabta guda ta dabino kuma dabinon ba wanda yake gamsashe ba wanda yana da bar kyau yashi nan dai rubi-rubi wanda bai da kyau sosai haka Allah ya jarabe su da wannan shekaru na fari babu abinci ga rashin ruwa shi Allah ce wa naqsim min ath-thamarat da tawaya na daga ɗayan itace wa saboda mi Allah ce la'allahum yadhakkaru domin su yi tuntuni su gano girman Allah domin abin da suke na sabon Allah su bari dama ita jarabawa alkhairin ta alkhairin jarabawa shine ta mai kadda bawa ya komo mu ubangiji shine alkhairin jarabawa ya Allah ya jarabi bawa ya gano da lalle wannan kamu ne na Ubangiji, wannan jarabawa ce daga Ubangiji ne, Ubangiji ne yana so ya komo gare shi. To, amma ga shi ai masu fir'aunu wannan, amma duk da wannan ba abin da ya ƙare su in ban da ƙara gudu da nisanta da dokokin Ubangiji. Shi ya sama daga cikin ɗabi'o'insu da wannan jaraba ta same su, Allah ya ce, fa'iza ja'atuhum hasana idan kyakkyawa ta same su, daga cikin ɗabi'arsu idan sun samu cin nasara, an samu shekara ta yi kyau, an samu dabbobi sun yi ayyafa, an samu mutane an samu ayyafa, an samu nemomi daban-daban abin da suke fari ce ƙalulana haza. Ƙalulana hazi, ai wannan daga gare mu ne, wannan ƙwarewanmu ne da iya kiyo, ƙwarewanmu ne da iya sawa taki, ƙwarewanmu ne da kaza ba su ɗauka wannan daga Allah ne, sai su ɗauka wannan daga ƙwarewarsu ne dubararsu ne. Wa ‘yan tusibin sayya idan kuma abinda ba su so ya same su rashin abinci rashin ruwa dabbobi sun lalace babu ayyafa idan wannan ta same su kuma ga rashin lahiya ya tsayyaro bi Musa sai su canfar da wannan ga annabi Musa mun gano canfi ci ai sanadiyar wani ne ci yasa canfi shirka ne canfi shirka ne mun gane canfi iri yanda da mun ka tar da al'ada wata muguya al'ada Allah sa yanzu an tuba an bari idan mutum ya auri mace kasuwanci ya fara habaka sai a ce kai wani ya dace da mace mai horar kafa lahi a ce wani ya dace da mace mai horar kafa lahi kamar da kamar sha'armi wancan ha yanzu ka kasuwanci lahi a launa amma ka ga dace da kisha da kyan amma tun da ya almi mai kashin arziki wata albarkatatta wannan canfi ne ba ta yi arzikta shi kuma ga rashin sa ya armi wata kasuwanci kiya hatta uwaye ha ya kwaso makon shi mai baka kawa ta ai sai da an ka ce mai wai mai baka kawa ta wai wai da an ka ji na abbai sai da an ka ce mai da sha'ime ta wani ma mai dogon zuwa ba ita kai shi ba ya ga balle ya gare shi za a mijinta ya mutu bawan Allah nan mai dogon zuwa ita kai shi ita ba shi ba ta kai shi to ina mai bula kaha ko mai ja kaha kaga duka wannan canfi ne wallahi ko ko zaka balaguro in ka hadu da muggan malumma sai ce ma to wane tahiyatan kai sammako amma wallahi komai kaga an ka tahi ka hadu da kuturu ko makaho ko gurmu ko kaza to babu sa'a ka daga wani sati duk wannan tamfi ne Allah shirka ce Allah sa mu gane to shine duk idan wata musiba ta same su ya tsayyaru bi Musa sai su canfar da wannan ga annabi Musa su ce duk wannan da'awa ta Musa wannan wa'azin nashi ne wannan aqida tashi ta jawo mana wannan musiba wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi ala Allah ka harfa tambih Allah ce ku saurara inna ma ta'iruhum inda Allah wannan abar suke canfawa daga Musa Allah ce daga Allah ne daga Allah ne wannan jarabawa daga Allah ce kuma ba komai bane yasa Allah ya jarabe ku da wannan saboda kahircin ku da ubangiji shi yasa Allah ya jarabe ku da wannan walakinna aktharuhum la ya'lamu sai da mafiya mutane ba sani ba mafiya su ba sani ba sai su doka wanne ke jawo musu alheri ko wanne ke kawar da alheri gare su ba san da komai ga hannun Allah bane na'am
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها Mm.
وما نحن لك بمؤمنين To kun ga wannan jaraba su da Allah ya yi ya kamata su yi saduda, su gano daga Allah ne ko ba haka ba, su tuba akan daga kahircin suke yi, su tuba ga Allah, amma ƙara nisanta kau suke yi. Shi yasa ma yanzu wa ƙalu suke faɗa ga annabi Musa, suna ce ma annabi Musa, mahama ta atina bihi min aya, wallahi barka sani Musa, kowace irin aya da zaka ta kawo muna, ba wai kana ganin ka kawo muna kaza da kaza ba, da zaka ƙaro kowace irin aya da zaka ta kawo muna. da tasharana biha domin wai ka sai mu da ita wannan mu bi ka dole ko to ka sani fa ma na hanu laka bi mu'mini wallahi ba za mu yi imani da kai ba in kana so ka gaske mu in ka zo abin da kake so kai insha Allah ya sauka la yau man lam yaj'al Allahu lahu nuran wa ma lahu min nur tun da Allah bai sanya ma imani ba na ya gano ga inda ake ga abin da ake nuhi da shi ba mu iya gane da shi Allah ka tabbatar da mu akan daidai to sai Allah ya ce فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات mm.
واستكبروا وكانوا قوما مجرمين
to ana cikin wannan halin ga shekaru na hori ba abinci Allah ya ce kun fa arsalna alaihim tufanu sai mun ka turo musu ruwan tufanu Allah ji ga Abubakar gero baban mu don ga kayar wannan ayoyi sai ka tuna da shi Allahu akbar Allah sa ya huta to shine Allah ya ce fa arsalna alaihim tufanu sai mun ka tu- mun ka aiko gare su ruwan tufanu ya ce ruwan tufan kamar ruwa na alloba kamar jarabawa ambaliya ta ruwa shi yasa kaga aiko mutanen annabi nuhu an kira wannan ruwa da cewa ruwan tufan mun fahimta ko kamar ruwa na alloba na jarabawa wanda za su halakar da al'umma su halakar da gidaje to duk ana kira su da wannan suna ruwa ne na alloba ba na rahama ba to shine Allah ya ce mun ka turo gare su mun ka turo musu ruwan tufan wal jarar da kuma fara fara kun ga da ruwa da fara duk ni'ima ce amma sai ta zan ni'ima in Allah ya ga dama ni'ima da kake ni'imtuwa da ita sai Allah ya mayan ma ita ni'ima ma'ana sai Allah ya juyo da ita daga ni'ima ta zan azaba kaga dai fara ana ce fara ko ba haka ba to haka Allah ya turo musu wal jarara da fara to ita fara in Allah ya turo ta da suna alloba ba irin farar da za ku jin daɗin mu'amalarta ta ba wanda za ku ce ku rika yin sabko kuna kamuwa kuna cika buhuna ana sai so ana soyewa misali ita wannan fara ta alloba ce saboda sai ta zo bisa mutum ta ta cin tufafi ne yana gani ba abin da iya ba abin da take bari komi ce take eh komi ce take to shine Allah ya ce wal jarada kuma wal kummala da keya keya malan babban mutum Allah ya jarabe shi da keya kowa cikin gari keya ƙeya dai ko ina ga ta nan ƙeya ƙeya ana zaune cikin biro ana tattauna sai ga tawar ƙillata mutane ga mutum ya tashi na ta sha ta su su shi babu natsuwa ko ina ƙeya bayan ƙeya Allah ya ce wadda fadi'a da kuma kwaɗi gogaye e ko ina kukan suka kuka ji kwa kwa kwa kwa ko ina kuma ba irin kukan kwaɗi na al'ada ba su alloba ce malam iya zo bakin kunna kai ka shiga bakin kunna kada yake ma duk da kake kwana wani irin rebe ne na musamman sai ka tashi haka Allah ya jarabe su Allah ya ce waddama da kuma jini jini malam duk gidan ba- ba- abin nan bakir ɗe mutanen fir'aunu duk in ruwa mutum zai sha sai Allah ya canza ruwan nan su kasance jini in ma wanka ne mutum zashi sai zan jini in ma rijiya ce jini ko wani al'amarin ubangiji duk gidan mani isra'ila lahiya dau suke lahiya dau amma duk gidan fir'aun da dange ne irbawa duk komi nasu ya zan jini duk in za a sha ruwa jini ne in wanka za a yi jini ne ko dai ina ruwa Allah ya canza su ya rikida da sun so kuma jini kai Allah ya ce ayati mufassalatin ayoyi ne daki daki da an jarabe su da wannan an ka kawar da ita sai a biye da wata kan misali Allah jarabe su da shekaru na hore bayan an jaye sai kuma fara ta zaka afuwa ruwan tufan sun saka bayan an shaye ruwa suna ga Allah ya launa kuma ga fara bayan an shaye fara ta tahi kuma ga kiya bayan kiya ta tahi ga kwaddi bayan kwaddi sun tahi ga jini shine ayatin mufassalatin ayoyi daki daki eh Allah ya ce amma duk da wannan fastakbaru sun kai girman kai kaga haka ma su yi saduda ko ba haka ba wastakbaru sun kai girman kai wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane mujrimai to amma kun san duk bijirewar mutum akwai lokacin da sai ya bada ci dan akwai obari eh akwai obari in mutum ya ga obari dole shi saduda shi yasa ma Allah ya ce ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك
mm.
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Allahu akbar sun ga obari da sun ga ga al'amari gashi nan na bahaushe ba ruwa ba ta- ba mina na ba rawa ba tumami ko ba haka ba ka sai an ga mutum sha tarawa in kuna ne su rawa ta shiga ashe tumami na yake yalla kuna ma tattije shi abin nan ho ya huce rawa abin nan ra- ya huce rawa tumamin ce ne a zo a diba dole ya zo a ba mutum hannu to sun ga obari sun gare la mahala ba makawa wannan musibu sun sun ga jayewa shine Allah ya ce walamma waqa alaihim rijza lokacin da wannan musiba ta afko akan su wannan jarabobi da Allah ya darkake su dole sun kai taron gaugawa tun daga shi kashi mai gida an kai taron gaugawa zuwa ga annabi Musa qalu sun ka fada sun ce ya Musa ya kai Musa wani rutuwa sun kai ya ayyuha sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indak da yanka shafta annar rijza lanu'mina wa ya ayyuha sahir ka ka mu kawa suke yi kamar bayanin mu na dazu sun sun ce sun kire mutun da dan sihiri ma'ana wani matsayi ne mai girma gare su kamar da sun sun kai bayani can ya ayyuha sahir to shine ne sun ce ya Musa ya kai Musa ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka bima ahida indak na abin nan da ya maka alƙawali na abin nan da ya maka alƙawali kenan sun sa Allah ya musu alƙawali sun sa Allah mai alƙawari to shine sun ce udu lana rabbaka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka na abin nan da ya alƙawari gare ka na cewa la in kashafta annar rijisa na cewa wallahi idan ya kureye mana wannan musibu da muke ciki ha idan ya kureye mana wannan lanu'minanna laka wallahi za mu yi imani da kai kaji ha lanu'minanna laka wallahi za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il banu isra'il kowa ne da yake da bawa gida ne cikin banu isra'il kowa zai sake shi za a sake su a ba su inti su kasance diya ba bayu ba haka sun ɗauki wannan alƙawari to kun san da adam wallahi in ba imani Allah sai ya mutum ba idan ka ga mutum cikin halin maci yana neman aiki shi yana neman tallafi wallahi ba maki idan ka tallafa mai ka gane ya komo cikin ɓannatan da ya saba sai wanda Allah ya tsare to ga shi ma annabi Musa alƙawari ko ba haka ba na cewa har idan Allah ya kuraye wannan na farko dai sun ce la nu'minanna laka za mu yi imani da kai aba nabi wala nursalanna ma'aka za mu ci banu isra'ila daman shine sako bi da Allah turo annabi Musa ko ba haka ba kamar yadda muka bude kissa dazu na farko su yi imani da Allah nabi su ba banu isra'ila yanci amma yadda mu- abin nan amma yadda su mutane kamar kowa to amma wannan abu da ya faru wannan alƙawarin sun ka rika da annabi Musa za mu gani idan an ka kore za su yi imani ko kaga shine Allah ya ce
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغ إذا هم ينكثون dan haka فانتقمنا منهم mm فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا mm وكانوا عنها غافلين mm وأورثنا القوم الذين كانوا يفترون تضعفون مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها Mm.
كنا أي الله كرام كنا أي يوم سنة أتيار أنك الله كامل بوجود da ko ya zo ko ya mu an samu bayan Allah sun bada gudunmuwa cikin wannan gida ya ta rayu Allah ya saka musu alkhairi tafsirin mata na kuma ko an tafsirin mata eh alhamdulillah da kuma wannan tafsirin na mata duka an samu kada wasu ne sun kada bada shi kashi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya hana shi galibatar mu da kuma abin da ake cewa cikin kes da duka ana ana tattarawa kakin lokacin da ya kamata a bude kes da abin da aka samu kuma a yi muku bayani abubuwan da aka yi su insha Allah Allah ya samu ya kare shi dan Allah ya samu ya kare shi dan Allah sai ya tausayi junan mu sai zuciyoyin mu Allah sai ya tausayi junan mu sai zuciyoyin mu Allah ya tsarkake niyoyin mu duk abin da muke Allah ya sa da muke yi Allah ya hana shi galibatar mu duk wanda abin da muke yi Allah ya nuna mana su a cikin mizan hasanati na rana ta alkiyama ya mai Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu kan tauci gare mu Allah ka yarda da mu kan tauci da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka gafarta mu gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyaye iyayen mu duk musulmi sun karga yau Allah sa su muta mu da muka sa Allah ya tsoro kuma mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا مرفقا يا الله كن وصفات وانا كسال شري لبلائك ان وشرني الله شرك in ba shi wa Allah ta shi su gare su Allah ta tsare mu gaba gare mu tsare mu baya gare mu tsare mu dama gare mu tsare mu ko gare mu tsare mu sama gare mu tsare mu kasa gare mu tsare mu sako ila ya Allah ɗan uwan musulmi da ake azabtar da su Falastin da sauran kasashe na duniya Allah ta musu wakil Allah ta musu wakil ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين